بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نعم نعم hadisi na farko a cikin wannan littafi Anza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ce zan zo kofan aljanna ranar alkiyama sai in nemi a buɗe mini sai mai gadi ya ce, Wane ne kai? Sai na ce, Ni ne annai Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Sai ya ce, Da kai ne aka ce min kan na buɗe kowa sai ka fara shiga. Wato, sirrin da yasa ya tambaye shi, ya ji shin Muhammadun ne ko ba Muhammadun ba ne. Sallallahu Alaihi wasallam ma'ana in ba Muhammadun ba ne to ba zai buɗe ba. wato wannan yana daga cikin ba da haƙƙin gadi kenan tunda an baka gadi to ka ba da haƙƙin gadin shine duk wanda ba a ce ya shiga wato kare shiga an gane mu je hadisi na gaba na Ahmad ne ya ruwaito daga Anas an za Allah yake cewa ka zo da abu mai kyau ka nisanci mummunan aiki ka duba abin da zai burge kunnenka. Mutane su faɗa maka idan ka tashi daga wajensu, to ka aikata wannan abu. Ma'ana duk abin da ka san zai ma daɗi a kunnenka jama'a su faɗa a kanka bayan baka nan, to ka aikata wannan abu. Na. Ka duba abin da kake ƙi mutane su faɗa maka. idan baka wajen to ka nisance shi dama mutane sai ka aikata za su faɗa aiko tunda baka baka aikata ba wa zai ce ga abin da ka aikata to shine ma aiki yace ka duba abin da baka so jama'a su faɗa maka bayan ka tashi a wajen su ka rasu ne ko kaza to kada ka aikata wannan abun ballantana ma a faɗa amma fa in ka aikata to ko sai an faɗa wallahi na'am na jama'a ne suka rawaito da yawa. Aibin ilimi shine manta shi, ana kayi ka manta, to wannan ka aibata ilimin ka kenan. Tozarta ilimi kuma shine ka zartar da shi ga wanda ba ahalinsa ba. Yanzu ka je wajen 'yan shaye-shaye na bakin tashar nan, sai kana jan aya kana jan hadisi, kana walakanta aya da hadisi. saboda mai saboda ba su kama hanyar su gane ba a gane amma wanda ya zo nan makaranta ka kira shi kace za a buɗe karatu sai ya zo to haka shi wannan ahalin karatun ne dama ahalin kuma kace masa Allah ya ce manzan Allah ya ce kenan yanzu su in kace masa za a buɗe islamiya ina ruwan su babu da ka ce za a ba na sigari to za a zo a karɓa to mu je to shine saboda haka kar mutum ya zauna cikin jahilai yana jan aya da hadisi ya su zagi Allah da manzan Allah su zagi aya da hadisin haka kai ka jawo na'am aibin wato addini guda uku ne a samu malami sai dai mutumin banza ne kamar yana zina ko yana shan giya ko malami ne ba ga wannan babu ai na'am saboda kowa zai ce to ba ga wani magashi malami ne ma amma ga abin da yake kaga shi ma ya samu dama kenan wa imamun ja'irun a samu kuma jagora sannan a same shi ma mara kirki mai zaluntar mutane to wannan shi ma babu kawai da kuma mujtahidi mutum mai kokari amma kuma jahili mana da kokarin ibada wazifan nan kullum za a yi da shi sallan nan kullum za a yi da shi komai amma kuma jahili ne ma'ana bai da ilimi bai da sani to wannan ma kuma akwai matsala to wayannan abubuwa mutane guda uku in sun haɗu a cikin al'umma to al'umma za ta halaka eh saboda yawanci duk wuta za ta tafi saboda shi jagora tunda ya zama ja'iri ne mutumin banza ne to ba adalci zai yi ba duk mai kyau ba zai yi ba shi ya kamata ya hana mummuna kuma dama shi ma aikinsa kenan shi malami kamata ya yi wa'azi to shi ma aikinsa kenan abinda ya kamata ya wa'aztar a bari din to shi gwamnati ta hidi ga shi na ta kokarin ibada amma ko babu ilimi za ga shi kira al'umma ta lalace kenan na'am na'am sun suka ruwaito
ayatul munafiqi thalathatun
Salasun, alamomin munafiki guda uku ne,
idza haddasa kadhaba idan ya yi magana ya yi ƙarya, wa idza wa'ada akhlafa idan ya yi alkawari kuma ya saba, wa idza atumina khana idan aka ba shi amana kuma ya ci. To, munafiki kashi biyu ne, akwai munafiki babba, akwai munafiki kuma ƙarami. Munafiki babba shine munafikin da yana nuna cewa shi musulmi ne a zahirance, zai yi sallah zai yi kaza, amma zuciyarsa kafirci ne. To, wannan shi ne babban munafiki kenan. Shi ne Allah yake faɗi a kansu, innal munafiki na fi darkil asfali minan nari. Su wutan ma can ƙarƙashin watan wuta- ƙasan wuta za a saka su. Allah ya kiyaye mu. Shi ko munafiki ƙarami shi ne izahad, amma shi ma ba ana so mutum ya dinga aikata ba. Iza haddasa kaza ba, idan ya yi magana, goma a cikin magana sa ƙarya za ka samu. Wannan kuma yana da illan gaske, ƙarya ka ba'ira ne, saboda haka mu nisanci ƙarya. Mutum nawa zai baka ma za ka masa ƙarya. Faɗa mar gaskiya mana in ya so ya hana ka ma in wani abu ne. Allah ba zai baka ba ne, kawai ka yi gaskiya. Na, wai za wa'ada aka lafa, idan ya yi alkawari kuma sai ya saba. to mu dinga cika alƙawura wa idza tumina kana idan aka bashi amana kuma sai ya cinye na'am rahu shekani ana bi hurera na'am ayatul izzi ayar izza ita ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira Allah yana cewa ka ce godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda bai da ɗa kuma ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa kuma ba yi da wani majibancin lamari mai taya shi wani aiki saboda kaskanci kaga yanzu ai kai dole matarka ke maka tuwo in an ce kai zaka je ka nemo garin kai ka zo ka tuka ka raba sannan ka ba wa gidanka du'a ci ai kaga an wahala kai amma sai ka tafi nemo wan sai wannan kuma ta dafa shikenan kafin ka dawo ka samu an dafa dai na abu na kuma ka dawo da na dare kaga an samu sauki to shi Allah ba mai taya shi wani abu ko mala'iku da kaji suna ta ayyuka a jikinmu ah, su yi kaza su yi kaza su ɗin ma motsinsu ma shi yake motsa motsin tabaraka wa ta'ala na shi ne cewa kabbirhu ka girmama Allah ta kabiran girmamawa na tubtagu rif'ata inda Allah ku nemi ɗaukaka a wajen Allah
tahalumu amman jahila ka yi haƙuri ga wanda ya jahilce ka wanda bai san ka ba sai keta alfarmanka ka masa haƙuri ka kyale shi
wa tu'diya man harama ka ba wanda ya hana ka ba za ka ce sai wanda ya baka za ka bashi ba wanda ma ya hana ka ɗauka ka bashi shine ma kai kai mai cikakken ki- kai mai kyauta ne ma Mm, rawahu ibn adi al-ibn na'am أبغض العباد إلى الله من كان صوبه خيرا من عمله to irin waɗannan hadisai mu dinga kiyaye su da an ce waɗanda Allah ya fiki a ci- a- ya fiki a cikin bayansa to sai ka saurara ka dinga jin Allah ya sa bana ciki Allah ya sa bana ciki saboda idan kuka ji kana ɗan aikata wani abu a ciki to maza ka yi ƙoƙari ka guje wannan abu yake cewa waɗanda Allah ya fiki a cikin bayi gaba ɗaya wanda ya zama sau babu khairin min amalhi tufansa ya fi aikinsa in kaga tufafi kam ga jamfa ga wando ga amawali ga rawani ga abunan da ka gan shi kaga waliyin Allah amma aikinsa kuma to kare ma ba zai ci ba saboda munin aikin to wannan Allah yana kin wannan shine ce an takuna siyabuhu siyabul anbiya tufansa ya zama tufafin annabawa ne amma wa amaluhu amalul jabbarin amma aikinsa kuma aikin jababirai ne masu girman kayi masu sabon Allah tabaraka ta'ala na na أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته ku isar da bukatan wanda bayi da ikon isar da bukatarsa eh ku isar da bukatan wanda bayi da ikon isar da bukatansa نعم.
فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها duk wanda ya isar wa sarki ko wani shugaba buƙatar wanda ba shi da ikon isar da buƙatansa zuwa ga wannan shugaba, ثبت sallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yawm al-qiyamah Allah zai tabbatar da digadigansa a bisa siraɗi ran alkiyama. Siraɗin nan za mu samu wani lokaci mu yi bayani a kan siraɗi, wai menene siraɗi kam? E, abu ne mai hatsarin gaske za mu yi bayani a kansa. Wallahi waliyan Allah, ko dariya suwa kana yi ce, oh, kamar wanda ya tsallake siraɗi, kai Allah ma yana faɗa, ya ce falaka ta hamal aka ba? An ga kana dariya kana nishaɗi, sai ka ce wanda ya tsallake siraɗi. ai akwai jan aiki a gaban mutum matuƙar bai ga ya tsallaka saraɗi ba to aiki ya same shi za mu samu lokaci insha Allah za mu bayani akan siraɗi menene siraɗi ya yake Allah ya taimake mu na to wannan wato in kai shugaba ne shi wannan hadisin bayanin da yake shine ka zama mai taimako wajen shugaba na sama da kai ma'ana idan wani ya zo ya ce yana da bukata ka isar masa da wato bukatarsa zuwa wajen wane to kai kokari ka isar saboda samun wannan falala da aka faɗa na
ibn adam abuda rabbaka tusamma aqilan ya kai dan adam ka bi ubangijinka sai a kira ka mai hankali
wala ta'asi tusamma jahila kar ka saba masa sai a kira ka jahili
Arab Abdul Aimin Abi Hurairah yawwa wato wannan mai hankali wayayye shine wanda yake bin Allah tabaraka ta'ala wanda ko kaga yana saba wa Allah to ko da shi yana gani kamar shi wayaye ne to jahili ne a jahili ne malam mai hankali a bare saba wa Allah ba tabaraka ta'ala na'am abgadul halal ila Allah at-talaq wato halal din da Allah ya fiki halal ne amma Allah baya son wannan halal din shine shika mutum ya saki matarsa na'am rawahu Abu Dawud fi sunan na'am
atani jibril sayyidina jibrilu ya zo mini faƙala ya ce ya muhammadu ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
isma shi'ita fa innaka mayyitun yace ka rayu yadda kake so domin kai mai rasuwa ne kai mai mutuwa ne ma'ana aikata abun da kake so kai mai mutuwa ne na'am wa ahbib ma shi'ita fa innaka munfarid wato wannan shi jibrilu ya zo yana wannan maganan ne wato zahirin maganan da mu yake yi sai dai mu din ba mu isa mu ga jibrilun ba ne a gane shi ne sai ake faɗa shi shugabanmu sallallahu alaihi wasallam ya zamto ana yi da mu ne amma na shi ne ce ka rayu yadda kake so ai dai ba za ka hana a kanka mutuwa ba ko to yi abin da kake so na wa ahbib ma shi'ita fa innaka munfarid ka so abin da ka ga dama ka sani dai za ka rabu da wannan abu ina mata ce za ka rabu da ita ina kuɗi ne za ka rabu da shi ina rayuwa ce ina lafiya ce duk sai kun rabu ko me na wa amal ma shi'ita fa innaka mujaziyya bihi aikata abin da ka ga dama domin da shi za a saka maka aikata abin da ka ga dama ka sani da wannan aikin za a saka maka
wa alam anna shafal mu'min qiyamuhu bil layl ka sani ɗaukakan mumini to tsayawansa da daddare Yamun lele ‘yan uwa kar mu bar ƙiyamun lele mu tsaya da daddare sosai wannan su ne yamun mutane suna bacci ka tsaya sosai a idan kana tsayawa da daddare maƙiyinka ba zai ma dariya ba amma idan kana bacci har gari ya waye maƙiyinka sai ya zunguye ƙiyarka sai ya kuma ma walaƙancin da za ka yi mamaki amma wallahi in kana tsayawa cikin dare ko ai kan ya ƙulla ma an gaya maka ga abin da zai to da kawai ka ka ka riga ka gane abin da zai shikenan kan yi abun nan ma shikenan ka gane kai ka wasu kai kai naka waje ka riga ka gama da shi amma da zaran bacci kake yi bacci a zo shikenan makiyin ka take zai karya ka kun ko da dan karamin yaro ne na izzahu istighna'uhu 'anil nas buwayar mutum kuma ya zama yana da daraja shine ya wadatu gaban roƙon mutane eh ka wadatu gaban roƙon mutum ka nemi halaliyanka kar za ka yi tsammani wajen mutum in ya zo ya baka fa lillahi alhamdu ka masa addu'an alkhairi in bai baka ba dama baka sa rai ba shikenan
rawahu al-hakim an jabir na'am sai yaki ne ya rawaito daga Jabir
atani atin min indi min rabbi me zuwa ya zo min min rabbi daga ubangiji na fa akhbarani ya bani labari annahu man mata min ummati cewa wanda ya mutu daga al'ummata la yushriku billahi shay'an bai hada Allah da kowa ba wajen ibada wannan zai shiga aljanna Kala, yace wa kuntu sai nace wa in zana wa in sara.
ko da yayi zina ko da yayi sata Kala, yace wa in zana wa in sara.
ko da yayi zina ko da yayi sata Muslim ne da Tirmizi da Nasa'i suka ruwaito na'am Atani asin min inda rabbi azza wa jalla.
E, wato shi akwai wata ƙofar fadla wacce ake buɗewa wacce in an buɗe ta to za ka ji ba ma abin da zai raba ka da shiga aljanna ko ma mai kai to akwai wasu mutane guda bari in ɗan ba mu labarin yadda suke akwai 'yan ƙadariya kun ji ɗaya sannan akwai mu'tazilawa sannan akwai ahlus sunna to su mu'tazilawa suna kan aqidar in dai kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to koma me kai koma me ka aikata aljanna kan ko baka so ya ka shiga da ƙarfi ma za a saka aljanna ko baka so ya ka shiga in dai ka yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ko ba me kai aljanna ka sai ka shiga an gama wannan kam kun ji wannan ɗaya kenan akwai yan kadariya su kuma yan kadariya su kuma suka ce in dai ka taba saba wa Allah Allah za a saba ba to ko za ka mutu ya ka shiga wuta in dai ka taba saba wa Allah Allah ba Allah ka saba to shikenan an gama ka shiga wuta kan an gama. To, akwai ahalus sunna, wanda muna fata ya zama muni. To, su kuma sai ya zamto, dama kuma wa'ina aƙidu guda biyu ba wai so ake karinjaya waje guda ɗaya ba, a dukkan riƙe su ne. Ma'ana rahamar Allah da fadararsa za ta sa ka aljanna ko ka yi sata ko ka yi zina. Don wannan ba zai cuci Allah ba. Ka fahimta? Amma fa wato samun aminci daga makarullahi. To shi kuma yana da haɗarin gaske na ka saba wa Allah irin girman Allah lalle zai sa ka auta kuma ko kai ɗan waye ne. Saboda shi Allah bai da dangi. bai da kuma wanda gashi nan yana jin kunyansa ba zai kona ka ba zai kona ka ba ruwansa tabaraka wata'ala saboda haka ya zama to annabawa ma da kansu suna kiyayar Allah waliyan Allah suna kiyayar Allah to kai kuma kai waye ne ta kai baka da wata takama da wani fankama na baraka bi Allah ba to sai su ahli suna suka tsaya bainal kawafi war raja'i ma'ana tsakanin tsoron saba Allah kansu faɗa wuta da kuma tsammanin rahamar Allah ba dan aikin su bai sa su aljanna to wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai kuma akan wannan sahabbai suka tafi to daga baya waɗanda suka zo suka rungumi harkan falala su ne yan hakika da sauransu wanda zaga ana abu da kawai kai ma sha'a ba komai kai komai ba komai subhanallah yawa da kuma ɗaya ɓangaren su kuma wancan dole sai an ƙona kaga nan matsalanin yayi yawa to wannan shine sai ka tsaya tsakiya Allah ya samu dace eh an gane hadisin ku to masha Allah Atani asin min inda rabbi azza wa jalla.
me zuwa ya zo min daga wajen ubangiji mai girma da daukaka Fakala, yace man salla alaika min ummatika wanda ya salati a gare ka daga al'ummarka salatan salati daya kataba Allahu lahu biha ashara hasanatin.
Allah zai rubuta masa ashara hasanatin wato hasana guda goma ta rubuta masa lada ka ce lada guda goma
wa maha anhu ashara sayyi'atin za a shafe masa zunubai guda goma wa rafa'a lahu ashara darajatin za a daga masa daraja guda goma wa radda alayhi mithlaha.
kuma a masa kwatankwacin wannan salatin da ya yi. To, amma wannan za mu zo wannan littafi za ku ji ya ake salatin manzan Allah. Shin yadda muke yi haka ake yi? Za mu zo bayanin za ku ji. Na,
Atuhibbu ayyalina qalbuka shin kana so zuciyarka ta yi taushi tudraka hajataka kuma ka riski buƙatar ka ma'ana ka samu abin da kake buƙata?
irham al-yatima to ka ji tausayin maraya wamsah ra'sahu ka shafa kansa wa'ad'inhu wa'ad'inhu min da'amika ka ciyar da shi daga abincinka yalin qalbuka zuciyanka za ta yi taushi wa tudrik hajatak kuma za ka samu abin da kake bukata a wajen Allah tabaraka ta'ala labarai ne ya ruwaito daga abi dardai na ittaqillaha haythuma kunt ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa'addi sayyi'ata al-hasanata ka biyar da wato kyakkyawa akan mummuna za ta shafe ta
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ka mu'amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala rawahu tabarani an abi dharr
tabarani ne ya ruwaito daga abazarin daga an mu'azin kai na
ittaqillaha ka ji tsoron Allah wa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an aikin lada duk ƙanƙantansa karkare na shi
ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ko ka ɗan karkatar da goganka ka zuba mai shan ruwa mutum ya zo wucewa kai kuma kana jan ruwa a rijiya sai ka ɗan karkatar da goganka ka zuba masa ya ɗan sha to karkare da wannan ma
وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ko da ko ka gamu da ɗan uwanka sai ka ɗan sake masa fuska ka yi dariya shi ma ɗan yi dariyan nan wannan ma aikin alkhairi ne karkare na shi
وإياك وإسبال الإزار manzala ce ka shedinka da janye kwarjalle a ƙasa ka yi wando ƙato ka dinga taka shi manzan Allah ya hana
فإن إسبال الإزار من المخيلة domin taka wando ko a yi ta zarce ta riga a dinga taka ta yana daga takama ولا يحبه الله Allah baya son mutane masu takama
وإن امرؤ شتمك ko da mutum zai zo ya zage ka وعيرك ya- بأمر ya tsiraita ka da wani abun da kai baka aikatawa فلا تعيره بأمر هو فيه to shi abun da ka san yana yin mummuna karka aibata shi da wannan
ودعه bashi وباله عليه bala'in da yake jawa akan shi zai kare
وأجره لك ladansa kuma duk za a ɗebo a baka. Kaga ai ka rabota ko? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ungudika wal khatim lima sabaka nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qawlihim ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin